بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأن حضر حضرات مولاهم الشيخ خليفة محمد الفاتح حضر وانشي يارا مولاهم الشيخ محمد جبريمة sauran shehunanmu da alarammominmu da bakin da suka taso mana a ko'ina suka zo wannan waje da maza da mata da yara da suke kewaye da mu a wannan waje albarkar mahaifi alaihi salatu wassalam duka muna mana sallama sallama ta addini musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a wannan yammaci ranar goma sha ɗaya ga watan rabiul awwal hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo dingi da ashirin da uku ga watan goma sha biyu shekarar dubu biyu da goma sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɗa mu kamar bara a wannan waje a wannan zawiya mai albarka زاوية تاريخي زاوية مولانا الشيخ محمد كبريمة العارف الله سبحانه وتعالى ya hada mu akan wannan zama saboda mahaifi alaihi salatu wasalam wanda sayyidi munir ya yi bayanin cewa maudu'in da za a yi bayani a kansa shi ne gudunmawar maulanmu a shek muhammad ibrahima wa addinin musulunci wanda wannan maudu'i yana da girma kasancewar mai maudu'in yake da girma maulanmu shek muhammad ibrahima sharfiya ce alamiya gudunmawarsa ba ta tsaya a nan wai kasar borno ko nigeria ko afirka ta yamma ko afirka ta arewa a yanzu batun maulanmu sheik muhammad ibrahima ga duk wanda yake shiga west side internet ya san da cewa batu ne na duniya gaba daya domin za ka yi browsing din sunan shi da bayani a kansa a wasu website na turawa a amerika da makamacinsa to saboda haka maulan mushek muhammad ibrahima ya ba da gudumawa ga wannan addini ta dukkan fage domin gudumawa ga addinin musulunci ya shafi ilmantar da mutane wajen ilmantar da mutane maulan mushek muhammad ibrahima allah ne kadai ya san waɗanda ya ba su tarbiyya ya shigar da su halwa Allah ne kadai ya san waɗanda ya lakana musu da tarika ta tijaniya kuma ya kaddamar da su a wannan tarika kuma Allah ne kadai ya san adadin waɗanda ya karantar da su suka zamanto su ne shehunai da malaman wannan karni wanda almajiransa shehunai ne shehunai shehunai ne sannan kuma maulan mu Sheikh Muhammad Gibrima a wani fage daban kuma ya yi rubuce-rubuce na ban mamaki rubuce-rubucen da ya gagari duniya ya gagari masu ilimi ya gagari masu hankali domin duk fannin da maulan mu Sheikh Muhammad Gibrima ya yi rubutu to duniya tana mamaki tana tambaya tana cewa wai wane ne ya rubuta wannan littafi wanda rubuce-rubucensa ya shafi bangaren adadi wake na larabci wanda aka ci larabci zuzurutun larabci musamman in ka duba kasirin shi wanda ya rubuta na marsiya ta shehunai da suka rasu a zamaninsa ko kasidun da ya rubuta yabon ma'aiki alaihi salatu wasalam ko yabon wasu shehunai irin su Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ko su Sheikh Ibrahim Iyas to waɗannan kasidu idan ka duba su ba za ka iya nuna sa'annan su ba ko kuma ire-iren su ba musamman idan ka duba kasidar sa'a sa'ad sa'ud ko ka duba kasidar nafhatul wari ko ka duba kasidar basu shauki wa shakwa ka duba kasidar martiya da ya rubuta wa rasuwar maulan mushek abubakar atik ka duba kasidar da ya rubuta wa jikan shek ahmad tijani bin umar na yabon shi ka duba kasidar da ya rubuta na tarhibin maulan mushek ibrahim iyas ka duba kasidu ire-iren wannan a baharori daban-daban wanda aka ci larabci da fannoninsa daban-daban za ka ga zuzurutun nahawu a ciki za ka ga zuzurutun tasirifi daga ciki za ka ga zuzurutun mufradat na luka daga ciki balle uwa uba a salibul balaga ko a salibul balagayya waɗanda za ka gani a cikin kabilun molon mushek muhammad ibrima wanda za ka tabbatar da cewa a wannan fage na adadi shi ne yake ɗauke da tutar zamaninsa idan ka koma kuma ɓangaren rubuce-rubuce a littattafai na ilimi wanda da yawa daga cikinsu wasu ba su sani ba haka duba littattafai na ilimi ina nufin irin su shikuhu da abin da ya kama da wannan idan ba ku manta ba bara ko baɗi wancan ustaz sheikh musa kalla da muke tare da shi a wannan waje ya mana batun kasidar da molan sheikh muhammad ibrahima ya rubuta al-mu'annasatu sama'iyya ya mana mukarana tsakanin abin da ibn al-hajib ya rubuta da abin da kuma maulan mu sheikh muhammad ibrahima ya rubuta wanda wannan mukarana ta sa a hakikin wannan kasida saboda muhimmancinsa sai da na kawo a lokacin da aka so a buga wannan al'annasatu sama'iyya domin ibnul hajib malami ne na lugha wanda ake ji da shi a duniya sama da shekaru 800 da suka wuce wanda waɗanda suka rubuta tarjamansa irin su irin su al-imam zahabi irin su al'imam suyuti cikin buguyatul wa sun nuna cewa ibn al-hajib a zamanin zaka ba wanda zai zai daga wa kai a fagen larabci da nahawu da saf wanda da ya rubuta kasida al-mu'annasatu sama'iyya abinda yake nufi da wannan kasida shine ya rubuta wasu sunaye mu'annasai ne amma ba su da alamomi da ya kawo waɗannan adadi da ya kawo maulan shek muhammad ibrahima da ya duba kasidar ya ce ai abubuwan da shi bai kawo ba sun fi sun fi waɗanda ya kawo yawa ku duba wannan babbatu ba in har su imamu zahabi su imamu suyuti suke tabbatar da cewa ibnu hajib shine tauraron zamaninsa a fagen nahawu da larabci ya rubuta kasida wannan kasidar an an kasa taba ta tun daga zamanin shi har zuwa wannan lokaci duk da sani cewa a wannan tsakanin an yi gagga gagga manya manyan malaman lugha da nahawu wanda za mu iya buga misali da ibnu malik ibnu malik kowa ya riga ya san matsayinsa a nahawu wanda ya rubuta alfiya gabanin alfiya ya rubuta alkafiya gabanin wannan ya rubuta at-tasil da sharhin tasil da littattafai har wani yake cewa ba dan ibnu malik ba to da ba za a fahimci nahawu ba haka ire-iren ibnu ibnu hijab wanda har wani yake cewa tunda aka yi duniya ba taɓa yin malamin nahawu irin ibnu hijab ba haka ire-iren shi tsuyuni din kansa wanda shi ne ya rubuta littafin jam'ul jawami littafin da anahu babu irinsa ya zo ya yi shi sharhi hamul hawani wanda shi ma wannan sharhin babu irinsa aka zo kan irin su Sheikh Abdullahi Gondu wanda ya sai rubuta al-baharul muhit kusan baituka dubu biyar a ilimin nahau aka zo aka yi mu'asirin maulan mu Sheikh Muhammad Gibrima wanda Sheikh Muhammad Gibrima kansa yana jinjina mishi shine a Sheikh Muhyiddin Abdul Halim wanda ma wasu suna kyautata zaton cewa sai ya fi Muhyiddin wannan mai sunan wancan ne saboda sai Ibrima yana ci da shi yana jinjina masa waɗannan su ru'us ne a alam ne na luga na duniya gaba ɗaya amma ba su ce komai akan kasidar ibn al-hajib ba suka bar shi a matsayin yadda shi ya rubuta amma sai ga shi maulan mu Sheikh Muhammad Ibrima bin Ma'arif radiyallahu ta'ala anhu yace ai abubuwan da bai kawo su ba sun fi waɗanda ya kawo su yawa ya zo ya rubuta kasida al-minwalin kasidar ibn hajib da baharin shi da arubin shi da zarbin shi da kafiyarsa ya zo ya rubuta waɗannan al-mu'annasatu sama'iyya wanda ina tabbatar muku inda larabawa za su samu wannan kasida za su yi tela a duniya cewa ba taɓa samun malamin nahawu da lugha irin maulan mushek muhammad ibrahim ta inda za ka tabbatar da wannan waɗancan a alamun lugha da muka faɗa sun duba kasidar sun batta yadda take shi kuma ya zo ya yi wannan ta'aqibi kuma ya zo ya yi wannan istidraki a kai wannan duk muna magana akan fagen rubutu rubuce-rubucen da ya yi a sauran fannonin ilimi daban-daban hakanan kowa sanin kowa ne littafin al'ishiriyar lokacin da ya zo kasan nan mutane ba sa iya fahimtar me alfazazi yake nufi saboda ya yi amfani da lugogi da kalmomi da asali balagiyya da gaske da yawa daga cikin malaman borno da wasu sassa daban ba su sallama wa maulan Sheikh muhammad ibrahima ba sai da suka ga wannan sharhi da ya yi silla da ishiriniya wanda duk wanda bai fahimci me ake me ake nufi ba me alfazazi yake nufi ba sai da suka zo suka karanta wannan sharhi wanda kuma shi wannan sharhi shi maulan mushaf muhammad ibrima ya yi iskisarin sa ne a wani sharhi daban wanda kuma duk wata luga da ta zo a cikin Qur'ani cikin wannan sharhi zai yi mukaranar wannan lugha din da Qur'ani wanda wani usulubi ne daban a marubuta a fagen lugha ba mu taba ganin wanda yayi amfani da wannan usulubi ba sai Maulan mu Sheikh Muhammad Ibrahim haka nan naji mahaifin mu da bakin sa yana cewa da da qasidar ko littafin al-bahrul muhit na Sheikh Abdullahi Gondu dan uwan Sheikh Usman dan Fojiwo ya shigo nan area kasida da dazu muke magana akai karshen waɗannan kasidu ke cewa wa mislu za fi zazzamani yanduru wanda mahaifinmu yake cewa saboda ladabi da tawazu'i ne Sheikh Abdullahi Gondu ya faɗi haka amma albaharul muhiti babu ne irinsa a wannan duniya to wannan kasidar ko wannan littafi mai dauke da baituka dubu hudu da wani abu kusan dubu biyar da ya shigo kasa fahimta ake sai da aka kawo Sheikh Muhammad Ibrima ya rubuta wa wannan littafi takaitaccen shari shigen ta'aliki wanda shi ma wannan shari da ta'alikin da Sheikh Muhammad Ibrima ya rubuta mana wa wannan littafi al-bahr al-muhit zuwa wannan lokaci mu ba ma taba ganin sa ba na ji sunan shi ne kawai a baki mahaifin mu cewa lalle ne ya rubuta wannan sharhi to da wannan ta'alika da takaitaccen sharhi ne aka fahimci al-bahr al-muhit wannan duk fage ne da muke magana a bangaren lugha haka nan ya zo bangaren fiqhu ya zo ya rubuta sharhin risala wanda babu irinsa shi ma na ji da kunne na mahaifin mu yana faɗa ya rubuta da hannunsa za a je a buga sai samaru dani ya fito sai sai ya hana a kai a buga domin idan aka bugo wannan shari waɗanda suka bugo samaru dani za su yi asara ba za a sayi nasu a kasuwa ba saboda kar a janyo musu asara sun kashe kudi sun buga littafi miliyoyi su yi asara sai ne ya hana a buga nasa shirin wannan wannan wannan fagen fiqhu kenan ake magana haka nan wasiqun da maulan mu Sheikh Muhammad Ibrahim ya rubuta duk wasiƙar da ya rubuta littafi ne a yau in ka dauko wata wasiƙa da maulan mu Sheikh Muhammad Ibrahim ya rubuta to ilimin da ke ciki za ka iya yin sharhin wasiƙar wannan sharhin ya zamanto majalladi fito saboda ilimin da yake zubowa cikin fatoyin da yake rubutawa karkashin tambayoyin da ake aiko mishi sassa daban-daban wanda daga ciki ne muka tsinci wata risala da ya yi fatawa a kan tarki yadda ake shiga salwa ake tarki yadda ake sanin Allah shortcut lokaci kankare wanda wasiƙa ne kuma ka duba ilimin da aka zuba a cikin wannan wasiƙa abin zai ba da mamaki hakan inda za ka ce za ka yi wa ilimin da ke cikin wannan wasiƙa sharhi to za ka yi majalladi guda da wannan wasiƙa kuma wasiƙa ce to saboda haka idan ka zo fagen sanin sanin sunayen Allah subhanahu ta'ala da yadda ake tasarrufin kowanne suna Allahu yaya yake yaya wanne adadi ke dauke da shi Ar-Rahmanu yaya yake wanne adadi yake dauke da shi yaya ake sarrafa yaya ake tasarrufin sa to wannan fage ne wanda duk lokacin da sunayen Allah suka bace ko a kati ko a haka to duk sassan kasan nan gaba daya kawowa ake maulan mushir muhammad ibrima yake warwarewa filla filla kowanne ismi ga adadin sunan da yake ciki sannan ga irin tasarrufinsa ga irin yanayin tajallin wannan ismi din abinda zai tabbatar maka da wannan shine wani ne ya kawo wani khatimi katimin a mafarki aka bawa maulo aka bawa shi wannan mutumin wannan katimin an zubo lambobin wasu sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala to da aka ba shi yadda zai je yayi aiki wa da wannan katimi da ya je yayi aiki da shi sai aikin bai zama to daidai ba ma'ana bukata ba ta biya ba sai gane cewa bai kufo katimin daidai ba da ya ɗauko ya kawo wa maulanmu Sheikh Muhammad Ibrima ya ce gayi wani satimi ne aka bani da tasarrufin lambobin yadda ake amfani da waɗannan sunaye amma da ne bai yi ba ya ce baka kofa daidai ba ne ya kawo khatimi sai ya gyara masa wannan lambar gunnan da aka sa su ko isnail ba biyu bane uku ne kullun da aka sa hudun nan ba hudu bane biyar ne ya gyara yace je ka kai ka gani da ya je yayi abin yayi daidai zuzurutun ma'arifa a koyawa mutum abu a mafarki sannan kuma a kawo shi ya gyara cikin wannan kuma ya kasance wa kakanmu a Sheikh Muhammadu Mustafa Al-Khatib Al-Imam ya ga wani baiti na sirru na alfiya lokacin da ibnu mali ya rubuta alfiya ya ɓoye wannan baitu na sirru to shi kana sai ya rubuto wannan baitin ya kawo maulan mushin muhammad ibrima ya ce eh wannan baitu ne na sirru a alfiya amma baka rubuta daidai ba sai ya gyara ya rubuta masa daidai sannan duk wanda ya zo ya rubi duk wanda ya karanta muqaddima ta tafiya tafiya tafiya wa taqib wa taqib an-nata'ij wa wa asilat al-hawa'ij wa muqaddimar wannan tafiyi duk mutumin da ya karanta zai ga maulan mushin Muhammad Ibrahima yace ya ce wani mutum ne a mafarki aka koya mata wata aka koya masa wata siga na salati sai ya zo ya gaya wa maulan mu shek shek muhammad ibrima shi kenan sai ya ce to na shi shi mutumin da ya koya mana ya koya masa ya ce mi irin wannan salatan guda arba'in yake da shi guda arba'in yake da shi shi kenan shi maulan mu shek muhammad ibrima he rubuta tazili a cikin wannan tazili ya kawo arba'in din ragowar arba'in din da wancan ya gaya wa ya gaya wa wannan mutum a mafarki kenan ya kawo talatin da tara cikon wannan arba'in din sannan ya kawo ire-iren wannan talatin wanda wancan wanda aka gani a mafarkin ma shi ba shi da ya kai su adadin sunan Allah rabbu ko adadin sunan Allah barru shi da ɗari biyu da biyu kenan ɗari biyu da biyu daga baya ma ya ninka shi ya ninka shi a wata nuska ya ninka shi wannan me yake nunawa maulan mushin muhammad gibrima ba wai gudunmawarsa yana bayarwa a alamun shahada bane kadai a alamul gaibi ne za a yi abu ba shi a ciki sannan kuma a kawo ya gyara saboda haka fagen ilimi na maulan mushin muhammad gibrima da rubuce-rubucen shi wanda baya iya misaltuwa domin wannan ne maulan mu Sheikh Ibrahim ya ci kirayi da zulma'arif shi yasa bai ce mishi zulma'arifa ba zulma'arif ya ce sanin kowa ne a duniya kaf ba a taɓa yin wani littafi mai ba bai ba da an ba irin littafin jihar tsari ba jihar tsari littafi ne wanda wanda ya rubuta shi ne kadai ya san sirrin da ke cikin wannan littafi domin haka ne da ya yi takarizin jihadi fari da wasu baituka za'iya kasida za'iya yake cewa abin da za a iya bayyanawa na fazala da asiran wannan littafin shi ne na bayyana haka ya faɗa domin haka ne mun samu wasu maktubat a kokarin da muke na tattare takardun maulan Sheikh Muhammad Jibrima wani dan wani dan katagum ne dan kasa a san kasan Hausa yake yaje masallacin harami na ma'aiki alayhi salatu wassalam a Madina yana karanta jihazu yana karanta jihazu wanda shi asalin wannan shekara ma ya je makka ne domin ya hadu da mawallafin jihazu sai wani daga cikin rijalul ghaibi wanda shi wannan bai san shi ba sai ya zo ya ce miki shin wai ka san wanda ya rubuta wannan littafi sai ya ce ban sani ba amma na zo nan ne an ce dan kasar mu ne na Nigeria ya mani ban san inda yake ba zuwa na Makka ma na zo ne da Allah ko Allah zai hada ni da shi to shi ne sai wannan ya ce mishi to wannan jihadu da kake karantawa kar ka bari ga wani salati daga cikin sirrin salatan wannan wannan littafi saboda yawan ta karanta shi da kake shi ne muka kawo maka sai ya zo ya bashi shine da ya dawo Nigeria ya rubuta wasiƙa ya aika wa takwarana shagwani gwani ayyub shagwani ayyub mai sunana ya aikawa wanda a cikin takardunsa ne muka samu wannan wasiƙa haka nan kowa ya riga ya san abokin sheikh muhammad ibrima sheikh tijani usman tijani usman sheikh tijani usman sheikh tijani usman bai haddace qur'ani ba da ya zo ya haddace jihadu da ya haddace jihadu sai aka ɗauki haddan qur'ani aka bashi wannan yana nan a rubuce a gunmu da rubutun maulan mushe muhammad ibrahim rubutun hannunsa shi ne ya faɗi haka albarkacin jihazu aka ɗauki haddan ƙur'ani daga bakara har na aka ɗauka aka bashi mu marigayi profeso tijani albarki muna tattaunawa da shi yake cewa a duniyar yau a littafin da aka wallafa yace ban ga akwai wani littafi da yake jihar fahim to naka duk wanda Allah ya dauki jihazi ya bashi to ya bashi duniya da lahira gaba ɗaya sirrin da ke ciki baya iya faduwa shi ne wani malami ke cewa akwai littattafai guda uku wanda maulan mushin muhammad ibrahima ya ba da kyautansu ga duniya wanda kuma mutanen duniya iyaka abin da suke nema wannan ne kawai yace waɗannan littattafai guda uku nan yace bangaren ma'arifa da sanin hakika da sanin gaibi da sanin duniyoyin da Allah subhanahu ta'ala ya halitta idan mutum ya lazanci karanta jihadu sarifu zai san su za a buɗa masa ko'ina ko'ina da ko'ina ya ga abu ba koyi-koyi a tattale da shi zai mu'amala da rijalu da gaibi zai yi mu'amala da mutane iri-iri da ruhanai a buɗa masa komai a buɗa masa komai a sanadiyar shahadu ya san ma'arifa ya san hakika ko hakaikin komai da komai wannan bangaren ma'arifa da ilimi san sake nan sannan kuma bangaren duniya da fatahi ya ce shi ibrahima ya rubuta mana sidratu munta da ilimi ya bari ba irin addu'ar duniyan nan da neman duniyan nan da fatahi duniyan nan wanda babu shi a cikin sidratu munta da babu babu bangaren masu son duniya ga sidratu munta da bangaren dafa'i kuma bangaren dafa'i wannan dama su ne abin da ake nema duniya sai rubuta asurul mani asurul mani idan maulan mushe muhammad ibrima da ya zo duniya bai bar komai a duniya ba kawai wayannan littattafai guda uku ya bai wallahi ya ba wa wannan duniya wata gudunmuwar da da Allah babu wani da zai dawo daga bayansa ya iya ba da gudunmawa irin wannan balle a zo a ce za a yi magana a kan sauran takardunsa da tafansa da surruka da abubuwan da yake wanda akwai almajirin malam namu yake gaya mana yake cewa lokacin shi yana nan a raye ya zo zawiya to sai ya ga wani batane a gindin bishiya yana ta kuka yana ta kuka sai ya zo shi shi me yake faruwa ne sai ya ce wallahi alkhairai na duniya da lahira duk suna tattare a wannan gida a wannan zawiya amma ga mutanen ga mutanen kasar Borno lokacin ana Borno ba yobe ba su san da wannan ba sun je suna wahala sun je suna nema ga abin da suke nema yana kusa da don wannan takaici da ke yin kuka shi wanda ko a yau in kana yawo za ka yi mamaki bu daban daban daban daban za ka dinga zuwa za ka zo ka tarar a wannan wajen sheikh muhammad ibrahima ya je ya bar wani abin da ana amfana har yau a wannan wajen mu da muke yawo mu daban daban muna ga abubuwa da yawa ko lokacin da za mu je oyo sai aka ce mana ai can can gaban mu akwai barayi sai muka dawo da muka dawo sai muka zo wani kauye wannan kauyen yaraba ne da fulani a ciki shi ke sai muka tambaya muka ce to kwana ta same a wannan kauyen akwai wani gu da ake ce mazawiya ko kuma wani gun da ake yin zikiri shi kenan sai aka ce mana ai wayannan fotunan da kuka buga wa motocin ku akwai gun da ake bubbuge irin sai muka ce to a kai mu wannan wajen da aka kai mu wannan waje din muka je muka tarar ma suna yin wazifa da suka gama wazifa aka wazifa aka karbe muka shiga sai wani shehin malami ne mai shehin wannan zawiya sai bayan mun yi sallar isa sai ya shigo gun da aka saukar da mu sai ya ce mana jama'a to ku kuma kuwa gayi kuma yan dare ka tijaniya ne daga ina kuke ne ne wannan shikenan sai muka ce ai daga yobe ne muke yobe ina ka san a can in kai yamma ya je ka ce borno kawai su borno suka sani shikenan muka ce daga borno daga bude bakinsa sai ya ce ina abin da shek muhammad ibrahim jin bornon kawai shi ne na ce masa karka kai a kusa nesa ni da muke magana da kai jikansa ne sai ya rasa inda zai samu ya ɗauko wasu abubuwa yana gaya mana abubuwan da yake nuna cewa akwai iyayensu da kakanninsu wasu abubuwan da suka bar suka suka bar musu waɗanda suke amfana da shi har yau wanda masarin su waɗannan shehunai namu ne wanda kuma mu kuma a nan gari ba mu san su ba to irin wayannan abubuwa in kana yawo akwai wani ma a yola shi ma a wani ƙauyen yola yace shi almaji ne shege shege firma ne irin wannan sassa sassa sassa za ka dinga shiga banda almajiransa waɗanda suka amfana da shi cikin larabawa sanin kowa ne lokacin da shi yana raye wannan zawiya ba zawiyan bakakin mutane kadai ba ne za ka ga fararen mutane kamar yadda kake ganin bakakin mutane za ga ana larabci kamar yadda kamar yadda ake yin jagiranci to haka bolan mu Sheikh Muhammad Ibrima ya ba da gudunmuwar da nesa suna sane da wannan amma nan kusa kuma ba sa sane da wannan to domin haka ne kullum muke jan hankalin mutanen mu da guru cewa wannan hadara ta maulan mu Sheikh Muhammad Ibrima wannan hadara ta kalifarsa da sauran yan uwansa na jini ƴaƴan Sheikh Muhammad Ibrima to muna ji muna gani wasu ne suke zuwa suke kwasan wannan albarka ba mu san menene hidima da za mu zo mu yi wa wannan zawiya ba ba mu san yadda za mu zo mu yi riko da waɗannan ‘ya'ya masu albarka waliyai ‘ya'yan waliyi ba ba mu sani ba he wasu ne daga kano ne wasu su zo daga ibadan ne wasu su zo daga kaduna ne wasu su zo a wurare daban-daban kasashe daban-daban su zo suna kwasan wannan albarka mu kuma da muke kusan nan wato ba ma sanin komai a kai wanda sanin kowa ne a yau in mutane goma suka zo gumolan mu Sheikh Khalifa Muhammad Fati to da kyar ne in ji yan garin nan ne to tara daga cikin su ko takwas sun zo karban wani abu ne a wajen su la'alla ɗaya ne ko biyu daga cikin suka kawo wani abu kuma ɗaya biyun da suka kawo wani abu ma na hadiyya na hidima wasu ne za su su ɗauki wannan abu ko kuma su zo su karɓi wannan abu wannan hadara ta shi ƙarfin ka zo ka karɓi wani abu a waje hadara ce da ake bukata ka zo ka ba da hidim ka yi hidima ka samu wannan albarka wanda wannan a gaskiya a koyaushe muna gazawa yanzu ko maulidin nan da ake shiryawa karka binciki yadda aka yi aka zo aka shirya wannan maulidi karka zo kuma ka binciki suwaye suka ɗauki nauyin wannan maulidi suwa suka ba da gudunmawa to za ka ga cewa a bangaren hidima wa wannan hadara da wannan zawiya mu wannan lamari namu ne amma kuma gashi nan abin ya gagare mu ba ma yin sa ba mu san darajarsa ba sannan duk wata albarka da kake nema duk wani alkhairi da kake nema wallahi tallahi a yau ƴaƴan mu da mushin Muhammad Ibrahim ba abin da ya bambanta su da shi Muhammad Ibrahim kowa ya riga ya san da cewa ana cewa alwaladu sirru abi wannan hadara ce hatsarin riya sosai duk wanda ya taba wannan hadara da aibantawa ko da kushewa ko da kiyayya wallahi ba inda zai duk kuma mutumin da ya kusanci wannan hadara da soyayya da hidima da kauna to wallahi duk wani muradin sa a nan duniya da lahira zai cimma wannan abu ne mutane da yawa abubuwa da yawa mu muna ci abubuwa da yawa ana zuwa ana gaya mana akan abin da ya faru to saboda haka zamani zai zo a nan gaba la'alla ana neman wanda ya ga 'ya'yan maulan mushe muhammadu ibrahim da kai kaga wani wani daga cikin horon shi Muhammadu biyu ana neman a ga waye ne ya ga ɗaya daga cikin ƴaƴan horon shi Muhammadu ba ma wai ake neman a ga wanda ya ga Sheikh Muhammadu Kirma saboda wannan hadara bunƙasa take yaduwa take a duniya fiye da yadda kowa yake tsammani shi Ibrahim ƙara kowa yake yake yaduwa a duniya to saboda haka ku duba mutanen Kano ku duba ire-iren mutanen Kaduna da muke tare da su a wannan waje da mutane iri ire-iren su waɗanda suka san girman wannan hadara da zawiya mu kuma abin namu ne watakila ma wani daga cikin mu ya hada jini da wannan hadara amma shi shi bai amfana da abin ba hissan wa ma'ana wasu kuma a can su zo su amfana ba muna hasada ko bukulun wasu su amfana ba muna so ne mu da su din gaba ɗaya mu zo mu amfana da wannan saboda wannan hadara duniya ce da lahira gaba ɗaya aka tattara ka kama wannan hadara ka kasance daga ciki to wallahi tallahi ka samu duniya ka samu lahira kar a yi wasa da wannan sosai a ƙarshe abin da zan yi tsokaci a kai bayan wannan maudu'i da maulanmu sayyadi munir ya bayar shine dangane da abubuwan da ke faruwa a ko'ina a ƙasar nan da sunan tsarika ta tijaniya za ka ga wasu sun kasa fahimtar wai mai titi ma tsarika ta tijaniya da kanta sun kasa fahimtar wannan abinda malamanmu suka rubuta kuma muka sanar da su a kai shi duk mutumin da ya zo ya karbi lazimi da wasifa da sikirin juma'a yana yin lazimi da wasifa da sikirin juma'a ya karba da izini sannan sharuɗan da aka shimfiɗa masa yana bi to wannan shi ne dandare ka tijaniya wannan shi ne dan dariƙar tijaniya wanda kuma baya yin wannan da Allah ko ya shiga cikin masoya kamar yadda mun zai ta humul qawmu la yashqa bihim jalisu dan dariƙar tijaniya akwai masoya wanda suke kun su suke zama tare da su su ma ba za su zama yan wuta ba kamar yadda mun zai faɗa humul qawmu la yashqa bihim jalisu to in ba masoya za su zamanto ba amma a kira su tijaniyawa ba za a kira su ba ma dama ba sa yin lazimi da wasiƙa da cikin juma amma sabanin wannan a yau an fahimci tarika tijaniya ka ɗauki katin sharbi ka sa a wuyanka kana yawo a cikin gari ko ka ɗauki hoton wani shehi ka sa a wuyanka kana yawo a cikin gari an ɗauki wannan kawai ita ce gare ka ta tijaniya ko kuma idan za a yi maulidi a ko ina a cika mota a je a dawo wannan kawai wannan shi ne gare ka tijaniya abun ba haka ba ne waɗannan aurari duk littattafan da ka duba guda uku nan aka baka za ta su ne gare ka ta tijaniya to da Allah da yawa daga cikin matasan mu sun gafala da wannan sun bar asalin abu falalar sun je sun kama wasu abubuwa daban waɗanda abubuwan da suka kama da Allah ko da akwai alkhairi a ciki muna so mu tabbatar musu da cewa wannan din ba wannan shine gare ka ta tijaniya ba haka na abubuwan da yake faruwa abin da ake ce ma ko hakika ko ake so yin hakika ko yin tafiya da abin da ya shafi wannan sanin kowa ne tsarika ta tijaniya tsarika ce ta ilimi a yau ana neman malamai a duniya na ilimi ba waɗanda ake da su sai malaman tsarika ta tijaniya a sassa daban-daban tsarika ta ilimi tsarika ce ta ibada sannan tsarika ta tijaniya tsarika ce ta ishihadi sanin kowa ne duk wanda zai shigo da rika farko daga cikin sharuɗan da za a gaya masa shine zai kula da salloli lokuta guda biyar a cikin jami'i kuma da sharuɗan da zaran baya sallah ma a jami'i to an ɗauke miki izin da rika tijaniya shi ba batija ne bane to wanda idan baya sallah a jami'i an ɗauke miki izinin da rika tijaniya wurdi shi baya mishi amfani to yaya wanda sallar ma sukutun ya bar ta baya yin ta ya zai zama da sallar da kake gani shi ba ma musulmi bane sai ka zamo musulmi tukuna karkashin maqamul islam ka nemi maqamul iman tukuna ka gangara maqamul ihsan wanda tariku sufaye duk suna karkashin wannan makami na ihsan ne saboda haka wanda baya sallah ba ma ma musulmi bane ma gaba daya balle a zo a yi batun wai cewa shi dan darika ne ko kuma ba dan darika ba ne haka na abin da yake faruwa rashin sanin darajojin waɗannan shekunai za ka ga cewa wai a yau wasu suke da tunanin maulan mushek ibrahim ya ya fi shi a matijani ma idan maulan mushek ibrahim ya ya fi shi a matijani ba zai je ya karɓo tsarikarsa ba ce da ya abu manzo sallallahu alaihi sallama zai yi da'awa ya yi tinkawon cewa shi ba tijani ne yana yawo a duniya eh akwai wata tsarika ne da shi ibrahim ya ya kawo sabuwa daban ya je tsarika ta tijaniya eh a kowanne abu guluwi shi ne yake bata shi kowanne abu ka ajiye shi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi daga cikin wayannan mutane ne waɗanda suke da wannan akida wani daga cikin su yayi mafarki sai ga ga Sheikh Ahmad Tijani ga shehu ne da yawa sai ga shi ibrahim ya ya ɗauki takalmi shiga matijani ba kula ba takalmi da yar shara irin riga yar shara wanda ake sawa yana bin bayan shiga shiga matijani shiga matijani in ya waiwaya zai ce ibrahim ne ko mun takalmin nan mana ibrahim ne ko mun takalmin sai farka mafarki sai ya tuna lalle wannan abin da yake yi kuskure saboda haka shi Sheikh Ahmad Tijani kamar yadda Maulana Sheikh Muhammad Ibrahima ya bayyana shi ne akan a cikin kasidarsa yake cewa fama huwa illa sarfu nuri Muhammad haske na manzo ne sallallahu alaihi wasallama aka yi fertilizing din shi aka yi kumbatin nashi aka rage mishi bawa shi kenan sai aka mayar da shi maulan mu shi ɗa tijani zai zo ya yi aiki irin na manzan Allah a ƙarshen zamani. Domin haka ne babu wanda yake da yawan mabiya a ƙarshen wannan zamani irin maulan mu shi ɗa tijani. To saboda haka ire-iren wayannan maganganu na gudu abinda ba ilimi wani ma zai ce daga karanta Qur'ani ma gwara ka karanta diwani. wani zai rubuta a facebook wani ya yada cewa diwani ya fi qur'ani duk wannan da su da musulunci to saboda haka dan Allah dan annabi matasa tarikar da ake magana a kai shi ne ka zo ka karbi lazumi da wasifa da zikirin juma'a in kana yin wannan in kai dan kasuwa ne ka je ka buɗe shagon ka kai kasuwanci ka in kai ma'aikacin gwamnati ne ka je ofis ɗinka ka je kuma aikinka in kai manomi ne ka je ka yi nomanka kana da wata sana'a ka je ku cewa ka zo ka zauna kawai ba ka sana'ar komai ba ka yin komai kai kai dan dare ka ne a ina aka ga wannan iyayen mu sun zo mutane sun zauna haka ba su sana'a ne suwaye suka yi gara kan garin nan gaba da suwaye suka yi dan me suka yi waɗannan gara kai da mu ba za mu je mu yi gara kan da za su iya rike kanmu ba mu zo muna roƙon mutane mu zo wani abin da zai taso mana har ka moni irin wannan matsayi mun je muna neman taimako tukuna za mu zo mu yi idan muna da sana'a matasan mu suna da sana'a ɗan ɗarika suna yin sana'a ba da kanmu za mu ɗauki ɗawainiyar maulidi mu yi ba idan mutum ya kawo wata gudunmuwar sai shi in na maulidi ne za mu ce ka je ka ba da hadiya ce ka ba ka je ka ba hadiya a can gida a zawiya amma mu za mu yi maulidi amma an zauna ba a sana'an komai ba komai an sa katon tarbi da katon rawani a cikin gari da hotuna a jiki ana yawo a gari ana yawo a kasuwa ana mana dariya ana cewa wannan ita ce dare ka ta tijaniya eh saboda haka ka zamo dan tijaniya waye kar ma a gane cewa kai ba tijani ne sai an zo safin zikirin juma'a ko an zo safin wal wazifa a sauran lokuta kai dai kai sauran harkokin ka mana eh a waye in suka je ka duba irin su Murtaniya ko Morocco ko Algeria akwai jikai shi a matijani da ya zo abin nan Maiduguri ya tsaya a damaturu muka gayyace shi wani matashi yace ya ji ya karanta website shekara shida saboda ya bude wa mahaifin shi abin nan website a intanet shekara shida ya je karanta shi ta bangaren mahaifiyarsa jikan shi a matijani ne ta bangaren babansa jikan shakadi a cikin jisani ne to akwai baban idin babban malami ne yana da rubuce-rubuce zuwa ya karanta intanet shekara shida saboda ya zo yi wa zawuyar su hidima eh amma mu muna nan a zaune a nan ma ci a zawiya ci waye iya turanci ga wani bature ya zo ya tarjama ana kage kage me ake ko wani zai zo a wani gu zai yi larabci misali zai yi latta da larabci shi an fassara mana ya kamata ne ta kowanne mu kowan mu yana jin larabci kamar yadda yake jin dakiran shi ko kamar yadda yake jin hausa to saboda haka idan ka duba su ka je su kaulas da wurare ko kana shiga internet kana ga irin hidiman da ake wa shehunai da yadda ake yada ayyukan su za ka ga cewa a gaskiya matasan mu gaskiyar lamari shine mun ci baya kuma abin da ya samu ka ci baya ba a karatu ba a sana'a komai karatu da sana'a in ba za ka yi sana'a komai ko komai ma ko kiwo ba a yi komai sai muka zo muka zauna ba ma yin komai yanzu misali da tafai tsakanin littattafan shi maulan shek muhammad gibrima kansa da ya tsakanin littattafan shek abdulkadir taliki na gashuwa da shek ala na gashu a yobe za ka iya fitar da maktuta littattafai waɗanda ba a buga su ba shekunan da suka wallafa za ka fitar da littattafai kusan dubu ba a buga su ba to menene gudumawar matasa domin a zo a buga waɗannan littattafai me ya gudumawar yaushe za a buga su yaushe za a yaƙa su yaushe aka yi karatun da za a zo a yi wannan littattafai ta haƙiƙi ko aiki ko ta aliki a fitar da su duniya ta amfana yaushe ne to saboda haka a gaskiya aka duba wannan bangare mun ci baya sosai haka na abin da ya shafi makabarta kuma alhamdulillah gunnan da muke magana ga shi khalifa yana zaune ga kuma duk kusosin wannan hadara suna zaune a yau ko gobe da safe ka je makabartan garin nan ka gani wallahi tallahi ne ranka ya bashi sai ka yi kuka saboda abin da za ka je ka gani ana yi kuma duk da sunan dare ka duk da sunan addini za ka je ka ga maza da mata suna cuɗanya suna suntuci a makabarta an sa ƙananan kaya wasu sun je da hanci sun kunna suna kallon bidiyo ko suna kallon fim a makabarta banda da suke zuwa da gurgo su kwana wanda wayannan abubuwa kowa ya riga ya sani ba su da alaka da addini duk abin da ya shafi sabawa Allah ko sabawa ma'aiki ba zai taɓa yiwa ya zama addinin musulunci ba addinin musulunci yana karkashin bin Allah bin ma'aiki eh man yuti man man yuti rasula faqad ata Allah wa man ya'si Allah wa rasulahu wa ati'u Allah wa rasulahu wannan shi addini to saboda haka shine a koyaushe ana ta fama da wannan an ta faɗakarwa cewa makabartan nan ba gunda za ka je ka ɗauki ƙur'ani ka je ka yi sakara ba ne sai da in ƙur'anin da za ka karanta hadiyya ce ga shehi a nan ne za ka iya karantawa ka ba da hadiyya ba amma idan karatu ne za ka yi da ayatul kursi ko salatu sati za ka yi addu'a ko kulhuwan lahu naka na kanka ga masallaci shek muhammad ibrahim ka zo ka samu albarka a wannan masallaci kai karatu ka kai salatu sashi duka kai nafi dilinka ka karanta diwani ka abin da kake so kai a nan masallaci amma idan ka je makabarta ka san da cewa ka je wani gu ne da ake yin ziyara don haka ne ma'aiki yake cewa kuntu an haitukum an ziyaratul qubur yake ai ziyaratul qubur yake makabarta din kawai gun ziyara ne ba gun wani abu bane ba akwai lokacin da muka je muka gani ma wasu har tsawashi suke yi a tsawashi kuma sanin kowa ɗakin kaba a makasan ake yin tsawashi ko a madina ma ba a yin tsawashi to ire irin wayannan abubuwa suna nan da yawa shine in ma a ajiye wasu dindindin a wannan waje su zo suna nuna wa mutane yadda za su yi ziyara duk mutane sun yi wasu abubuwa kurakurai za su hana su kamar yadda muka gani ana yin haka a kaura mun je a taiba a kaula muka zo muka tarar ga kabarin shi abubakar sirrin bai radiyallahu ta'ala an ga kabarin shi khalifa muhammad ga kabarin mahaifiyarsu sannan ga kabarin shi abdullahi suna nan an ajiye wani matashi yana jin larabci yana jin turanci yana jin faransanci in ka zo zai maka bayani ga yadda za ka yi kai biya in kuma kai wani abin da ba daidai ba zai maka bayani shi wannan ba daidai ba ba kuskure ne in ma a yi haka au ko kuma a in ma a rubuta wani sayin board wanda a rubuta da hausa da larabci da turanci misali cewa in ka shiga makabarta ga yadda za ka yi in ka shiga makabarta ba a yin kaza da kaza da kaza wani maimakon ya zo ya shiga makabartan ya samu ladan sai ya shiga makabartan ya kwaso zunubai shi bai sani ba to saboda haka ire-iren wayannan abubuwa dole ne muna tafiya muna waiwaye baya muna gyara a kansa su ne makiya suke amfani suke zuwa suke zazzaki balle ka zo batun mawaka na taba zama da kungiyar mawaka a garin nan na ce musu ka'idan waka da yabon manzo sallallahu alaihi wasallam al-imam al-fasasi ya gaya mana زن القول إن حاولت مدح محمد ففي كل قول مستحيل وجائز ba wai kowa ne haka kurum zai zo ya ce zai yabi manzo sallallahu alaihi wasallam manzo haka yake araha baka san manzo ba ka zo ka ce za ka yabe shi kai isa ka yabe shi kai waye da za ka yabi manzo sallallahu alaihi wasallam to saboda haka yau wai kowa ya ga garin yake kawai ya je sai buga waka na kasidar ya manzo sai je kano ya buga waka kawai to ina na ce musu wake na manzo sallallahu alaihi wasallam yabon manzo ba abu ne wanda yake arha haka kuma kowa zai je harka ce ta ilimi abun waliyai magabata ma sai ka kure ilimi tukunan kare za ka zo ka fara yabon manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ka ga masu yabon za ka ga suna cin larabci a cikin yabon su sun iya larabci sosai saboda haka na ce ku je ku karanta tarihin manzo ku je ku karanta sifofin manzo ku karanta akhlaqin manzo ku san haƙoƙin Allah daban haƙoƙin manzo daban ku san kuma haƙoƙin da ya hada Allah da manzo duka su kunan ku zo ku yaba a hakan ba kuka rubuta kasida gabanin ku buga ku kawo wa malamai har na buga musu misali da malam Musa Kalla na ce ku kawo wa malam Musa Kalla ya duba ko ku karanta masa ya saurara in ya gyara ku je ku buga amma haka ake yi za ka ji a wake-wake da ake turawa yara da mata sako iri za a yi sako amma duka da sunan yabo wannan ma ba wai muna maganan wai ne kasidar kudu wanda wa hadu ko lam yalid wa lam yulad ba wannan sindiki ba ma a kansa muke magana ba wake hakan ma da ake yadawa akwai kurakure da gaske to saboda haka a gaskiya lokaci yana kurewa matsaloli irin wannan duka dole ne a haɗa kai matasa a waye a waye a gyara irin waɗannan kurakurai a tottoshe duk wasu kofofin da makiya za su gani su zo suna zazzaki to za mu takaita a nan a kuma kawai hasa wa astaghfirullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wannan baban gani wannan baban gani wannan wan gani ko gani ko na gani ni ma wannan nan da ni ba ko dan ni ba za ka yara ba kai ba wannan ba ko saboda rashin hankali da sauri kai da kasan ko ya ka da salo a wajen har kana kwanciya a wajen mai na da ya ka yau ba ta ka wannan da ni ko ga wani ka kuma ka ko ga ka kuma kai saboda ka abin da aka ce wa addini ne shi ne addini ba ku shi ba shi wanda da mutum ya san da yi ba ba wani shi ne da kai a kai ne ne ne kai ya kai ya bari ne wani ne sai ya ce wani shi ba wani ne ba wani ga sai da duk mutum da ya koya ya kira sallah ne ga ai mai ne ka ya ce yana aka yi kira sallah sai ba shi ba bai sa ya yi alwala ba yana yin da aka yi kirama mai tura ya tsara ba to ki yi da wannan mutum ko da ya fara shi ba ku ba to da shi ne ba wai ne ke da ta ku da ya ba da da ku da ya ba ma ku da ku ha mutum da yi kai ya kan da ta da ruwa da lafiya to rabbi mu da ruwa ne da mu ta sai ka mu ko ya da ne ya rasa abin da da ruwa ne wannan ne samun lada guda ɗaya. Amma duk mutum da yana ji yana gani yana da hankali yana da lafiya ba wani kome aka yi kiran sallah bai sallah ba yau zuwa ya fata. Ba ke ne ka zo da tare da zanga ta ne wani abu ba a zo ka sallah wallahi ba ma ta ce gurkiya hali ba ma iya mutu ba kiya. Amma saboda mutum ne na da yau yana da yau ba kiya. Ana kiran da mutu ba kiya. Kuma ka ga wani wani da ke faruwa akwai bayan ba bayan da ya yi akwai shagari a itali saboda akwai amma da su da gare ba wannan bayan da muke su ta gare su ya kuyi wannan su wannan bayan da muke kuma ba mu samu wata sama da zai mana bayan da zai nema yau ya bayan bayan da a wata alaƙa ya ga kuma bayan cika da ya rubuta a cikin bayan da ya kan kuma Thank you.